بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar juma'a wanda shine yammacin uku ga watan shawwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 12 ga watan afrilu shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na 22 insha Allah cikin jerin darussa da muke mustaki da ladabi da biyayya wanda muke yin su daga wannan aji namu na fasli Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar Darul Hadisi Salafiya da ke Zaria a Nigeria makarantar Mal Albani Zaria Allah ya gafarta masa a cikin wannan jeren giya ta darussa muna amfani da littattafai ne kamar haka na daya littafin Kitabul Adab wallafar al-Imam al-Hafiz Abu Bakar ibn Abi Shayba wanda ya rasu a 235 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama a cikinsa za mu tashi a lambar babi na 49 daga shafi na 232 inda malam ya ce babu ma ja a fi adamil haraji fil hadithi an bani isra'il babin da ya zo game da bayani akan cewa babu laifi yin magana da ba da labarin abin da aka ji na labaran al'ummar bani isra'ila wato a labarin bani isra'ila kala uku ne na ɗaya akwai mutawatir wanda ya zo a cikin alkur'ani kamar labarin annabawansu labarin ashabul kafi labarin ainihin wato annabawa da al'ummominsu annabi yusufa annabi musa waɗannan mutawatirai ne ba su ake magana akwai wanda yake sahihai wanda suka zo a cikin hadithai ingantattu irin labaran masu wannan da kuturu da makaho da kaza da masu Uh, kogo ɗin nan da labarin uh, wancan yaro na asabul ukhdud da ire-iren su zuwa cikin hadisai ingantattu to waɗannan ba su ake magana ba ana maganan abin da ya wannanci waɗancan abin da jin shi kawai aka yi a gari ko kuma ya zo ta hanya mai rauni kuma babu yadda za a iya tantance ingancinsa ko rashin inganci saboda tsawon zamani to ina hukuncin faɗin wannan labarin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba komai idan labarin a cikin shi akwai wani abin ɗaukar izina ko wani abu na darasi ko wani abu da zai nuna wa mutane wani abu muhimmi a rayuwa ko addini to babu laifi to a ƙarƙashin haka ba ma na banu isra'ila ba hannun sauran al'ummi babu laifi duk labarin da a cikin shi akwai wata hikima akwai wani abu na darasi ko da ƙagaggen labari ne babu laifi a yi isti'inasi da shi ina fata mun gano babu laifi a faɗa don isti'inasi Allah ya samun gano wannan malamai da suka sharhin waɗannan hadisai da suka zo akan wannan babi hadisai ne sanannu abinda suka faɗa kenan cewa labaran banu Isra'ila waɗanda a cikin su ba za a yi tantance meye gaskiya meye ba gaskiya ba ya halasta mutum ya nakalto su don ɗaukan izina game da abin da ya faru da su a karanto daga cikin littafansu ko tarihinsu ko daga bakin masana da suka san labarinsu haka za ka samu kuma littafin kama abu suleiman al-khattabi da ibn hajirin a cikin fatul bari za ka samu magana mai ma'anan wannan to ma'ana haka shine rukhsa ce mu gane rukhsa ce sassauci ne amma ba shine asali ba kar mutum ya zama kuma koje sarkin labarai bai da aiki sai ruwaito labarai marasa inganci to wannan kuma zai zama daga cikin wanda yake ba da labarin duk abin da ya ji kaga aka ce ya zama daga cikin manyan makaryata saboda abin da aka ga yana da amfani ko fa'ida yau ko gobe ko wata rana a soko shi a cikin zance ko a faɗa a cikin tafsiri ko a cikin huduba ɗai-ɗai-ɗai haka don nishaɗi ko don wa'azantarwa to babu laifi irin shi ne wanda aka zuba a bakin su kababul munabbi da su ibn wahab suka yi ta faɗa ga suna cikin tafan tafsirai da tafan hadisai su ake ce ma isra'iliyat saboda isra'iliyat generic name ne kada ka ji an ce isra'iliya ka ɗauka kawai shirme ne akwai abin da yake da fa'ida sosai kamar da za mu ji daga hadisan a takaice malam ya ce haddasana ali ibn musairin قال حدث أم محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزا الله يتي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج كي مغانا كبار labari game da abin da shafi banu Isra'ila babu komai wannan riwaya ita ce ta sunan Abi Dawud kuma Bukhari ma ya rututa da wani matani daban da ya fara da fadin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni walau aya wa hadithu an bani Isra'ila wala haraj wa haddathana waki waki'un an Rabi ibn Sa'd an ibn Sabit an Jabir qala Jabir ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana cewa hadithu an bani Isra'ila فإنهم ك... وإنه كانت منهم أجائب الأجيب kudin gaba da labarin banu Isra'ila a cikin labarinsu akwai mamakin mamaki za ka ji abu kamar khayal kamar irin science fiction kamar abin da ba zai yi a rayuwa ba su yi magana da na kabari kabari ya buɗe dutse ya danne su su yi yaƙi wani ya mutu ya dawo da za ka ji wannan labaran a cikin banu Isra'ila saboda akwai abubuwan ban mamaki a cikin labaransu yaƙe-yaƙe taurin kai faɗa da annabawa aya da Allah ya nuna musu mutuwa da tashi da makamantansu wannan ma a cikakkiyar riwayarsa ta zo a cikin musannaf na shi malam ibnu abi sheba wa haddathana ibn numairin an al-auza'i an hassan ibn atiya an ibn an abi kabsha an abdullahi ibn amrin qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah yace hadithu anni an bani isra'ila wala haraj kage yanzu mun samu riwaya daga Abu Huraira daga Jabir yanzu kuma ga wata daga Abdullah dan Amr dan As ga wata kuma a gaba daga Abu Sa'id al-Khudri da ka hadisin da yake mustafidi wa hadathana Affan qala hadathana Hammam an Zaid ibn Aslam an Ata ibn Yasar Zaid dan Aslam yace daga Ata dan Yasar an Abi Sa'id al-Khudri kenan radiyallahu anhu qala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadithu an bani isra'ila wala haraj ku yi bayani ko ku bada labarin banu isra'ila babu komai akai wannan kenan wannan duka wannan ita ce riwaya ta al-Imam Ahmad ibn Hanbal waccan kuma tana cikin Bukhari da Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal shi sai yace babu ma jaa fi tashabbuhir rijali bin nisa'i wan nisa'i bir rijal hukuncin namiji ya dinga kama da mata da ta mace ta dinga kama da maza wato a tarajjul wal takhannus kenan abinda yake ce ma daudanci dan daudu a cikin maza a cikin mata me yake ce mishi me yake ce mata ta maza ko ko ta mazari ko me ma dai a a shi kama da mata yana zuwa ta surori mabambanta yana zuwa ko dai ta abin nan wato a a me za a ce ne appearance mutum ya dinga suka sutura wadda al'adance kallon suturan mata ake mata a al'ummar da yake rayuwa cikinsu ko ta attitude ya dinga yin irin abin da mata suke irin sana'a irin magana ɗabi'a da mata suke ma'ana a ganshi a cikin 'yan matan amarya su ne rakiyar biko su ne kaituwan ajo su ne rawan banjo kuma gane da wannan zaman makoki a cikin mata mutum dinga attitudinal disorder ko kuma yana iya faruwa a ainihin wato halitta mukalla na ce hada sana'a sana'a da is identified cewa sana'an mata ce a cikin al'umma iri kaza idan mutum zo yana yin ta ya yi kama da mata alamisali yanzu a cikin annan mu yanzu ƙasar zazzau yin ƙosai sana'an mata ce mutum ya zo ta saka kasko a kan titi yana so ya kosai inda ba kabila ba ne wannan sai dai mata mun gani so da aka daida ka kai ka karar sana'a ba daidai ba ne kai wannan sana'a to kalla kuma ka ga shayi kuma sana'an maza ne kuma shi ma abinci ne shayi sana'an maza ne amma ba a taɓa ganin mace a sazzazo tana sai da shayi ko a kano ba misali tallan hura da nono inda ba za ka mai da shirin na 'yan gayu a shago da blender ba wannan ma sana'an mata ne ko mun gane al'adance tuka keke mai kafa ukun nan bike mai ake cewa tricycle sana'an maza ne zaka bai dace mace ta yi shi ba to ana kuma iya samun wannan matsalar ta faru da mutum tun daga halittarsa daga hormones ɗinsa ko daga genes ɗin da suka haɗa halittarsa wannan akwai wasu abubuwa da har yanzu masana ba su iya tantance su ba wani wani rare abnormality na iya faruwa da ɗabi'ar ɗan adam sai a haife shi namiji amma da wasu wasu instincts haka na mata ko ta mace da wasu wato tasarrufat na namiji kamar fitar gemu kamar ƙarfin jiki da rashin tsoro kamar abin nan gashin ƙirji ga mace da makamantansu kamar muryar ta ya zama gwaggwaɓa irin na maza da yana iya faruwa to wannan ma dole a hana shi irin wani attitude ɗin shi ne za mu ji a hadisi ko da ya zama na ɗabi'a ne na ɗabi'ar kamar da muka faɗa yana iya faruwa ta wani abu yana iya faruwa kamar yadda yake a kimiyyance ai duk ƙwayan halitta fetus yana farawa ne a matsayin mace sai ya yi sati takwas sannan ake tantance a namiji ne ko mace amma yana farawa ne daga X chromosome wanda uwar ta yi donating shi ke fara ɗabi'antuwa. To bayan sati takwas kuma sai chromosome ɗin da uban ya yi donating. Idan ya zama shi ma X ne kaga ta zama mace kawai kenan. Idan ya zama Y ne, to a nan kuma za a samu wani canji a cikin ɗabi'ar wanda hatta ita kanta mai cikin tana iya fahimta cewa tana cikin wani yanayi na na canzawa halitta abin da ke cikin cikinta. to idan aka samu wani kuskure ko kuma wani hikima ta Allah ba ma ce kuskure ba hikima ta Allah ko wani gagarabado din Allah sai zamana misali a kwakwalwa halitta kwakwalwar mace daban da halitta kwakwalwar namiji haka ne ma dai su kamar yadda misali genital organ yake sai zama a daidai lokacin da genital organ yake developing into a male child kwakwalwar kuma bata amsa wannan saƙon ba yana iya faruwa duk da yake ɗaya ne a cikin dubbai yake faruwa ko ba kullum ba ne kuma haihu ba a taɓa tantance mai ba shi za ka yi alaga an haifi yaro namiji amma yana yin kare gaya irin ta mata to an samu wani disorder ne a cikin ƙwayoyin halittar da suka ƙera shi ko a haifi yarinya mace amma sai ya ganta garba garba sawunta ma da ka gan shi kafarta kamar taɓa rawa wata sharɓe haka to irin wannan yana faruwa to ko wannan dole iyaye su kula wajen ganin an canza mashi an tabbatar da shi akan hala mustaqima yana iya faruwa wannan daga gen yana iya faruwa daga daga social influence bayan an haifi mutum ko mutum da aka haife shi a tsakankanin mata duka mahaifiyar shi mace ƴan uwan shi mace duk ƴan gidansu mace biduni wa'ayin unconsciously zai ta koyin ɗabi'an mata bisani har lokacin da zai discovering cewa ɗabi'an mata yake amma ya riga ya zama jiki za ga yaro ƙarami wani sai ya ce sai an sa mishi hijab irin na ƙanwar shi ko ƴan shi ko sai ya yi sai ya yi kwalliya duk irin shi ne wannan to in ba hana shi ba tun wuri har sai ya shiga cikin mental makeup ɗin shi cewa wannan abin daidai ne ba matsala ba ne shi sa ake cewa ake so a raba yara maza da mata ko da yaushe don kowa ya san jinsin sai ya taso da wannan abin nan to yana iya faruwa wannan social influence yana iya faruwa a irin kasashe waɗanda ake ake ganin babu wani bambanci ko ran da ake ganin babu bambanci kaga yara ƴan mata sun taso suna irin abin da maza suke suna sa wanduna irin na maza suna fita farauta suna wanka a rafi ko har su zama ƴan tauri duk ba ana samun haka ba saboda social influence to yanzu kuma da duniya ta kai ta kai tsiya sai a je ma mutum surgery ma a canza mai canza mai jinsiya a je a je mutum je biya kuɗi a je ƙasar waje yanzu a Najeriya ma an ce ana yi ko a sa mishi abin mata ya zama mace ko a sa mata abin maza ya zama namiji wai wai shi bai yarda da yadda aka haife shi ba bai yarda da halitta da Allah ya mishi ba yana so ya canza sex ɗinsa wannan an yi bila adadin yanzu na ga wasu ma kwanan na 'yan Najeriya wai America mata ne guda biyu yanzu sun auri junansu kuma kowace ta taɓa yin aure an sake ta ta haihu ɗayan ma profesa ce a university saboda rashin hankali da dabbanci inda kuma sun yi aure isu isu ɗaya namiji ɗaya mace shi ne wannan iya shege da ake cema lgb lgb mai ake cema shi ma tq ko lgbtq l stands for lesbian sai b stand for a g ko stand for gay sai kuma b wanda ya stand for bisexual sai kuma T transgender sai kuma Q cure wato wata sabuwar al'umma ta fandararrun mutane wanda ba su yarda da Allah yadda Allah ya yi su su ne LGBTQ al'ummar fandararru za a gansu suna da wata tuta mai kama da rainbow shine tambarinsu mai kama da gajimare mai bakan giza ɗin nan ko takalmi ne kaga irin shi kaka sai mai yaka irin shi tambari ne na shedanci tambari ne na rashin na rashin kirki wai da da ƴan madugo da ƴan luwaɗi da masu amfani da namiji da mace a lokaci guda sune bisexual sai kuma su masu transgender wanda mutum ya tashi daga namiji ya koma mace ko daga mace ya koma namiji transgender sai kuma cure wato waɗanda a cikin mutane su abin da ne kuma a ce sexless sexless waɗanda su ba su damu da mai su ba su damu ko su maza ne ko su mata ba su kawai gasanan dai su dai mutane to yanzu waɗannan irin al'ummar sun samu recognition a duniya ana girmama su ana kare 'yancin su mu kanmu Najeriya ana jin haushin ƙasanmu an sa mata question mark saboda ba ta yarda da wannan dokokin banzan amma wasu ƙasashe na kafirai tuntuni sun yarda to yanzu kaga ana yi da surgical ana yi da surgical to a musulunci dai haramun shari'a ta yi tsinuwa ga duk waɗannan ɗabi'un ga baki ɗaya namiji ya koma mace ko ya dinga yin irin abin da mata suke yi wannan fa a cikin ɗabi'a ma kenan balantana a cikin mu'amala ta jinsi ko mun gani a cikin ɗabi'a ne ma ba a so a ga ka tashi daga yadda Allah ya yi ka to balantana kuma a cikin mu'amala ta jinsi mutum ya koma ta koma ɗan maɗugo ko ɗan luwaɗi ko makamantansu wannan duka haramun ne fasadi ne mun sani cewa Allah halaka da wata al'umma akan haka su ne mutanen annabi lut alaihi salam malam yace haddathana ibn fudayl qala haddathana ake an yazid an yazid ibn abi ziyad an ikrima an ibn abbas qala la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina min ar-rijal annabi ya tsine mamaza masu yin kaman mata ɗan daudi kenan wal mutarajjilati minan nisa'i da mata masu yin irin abin maza masu so su zama maza masu fitowa ɗin nan sai sun zama maza sai sun shiga aiki irin na maza da sauransu qultu da ikrima mal mutarajjilat nace menene kuma tarajjilat qala al mutashabbihatu bir rijali mata masu son yin kama da maza amma saboda da shedan ya fitsare mana kunnuwanmu wai sai a dinga celebrating ɗinsu a ce wai ga wata mata mai tuka motar ɗangwaci wai ana labarinta ana ruwaito ta ai abin kunya ce abin tausayi ce ai abin Allah wadarai ce ina iyayenta ina ƴan uwanta ina yanta ina mijinta ko ga wata tana tuka keke nafi ana ganin cewa wai ta zama wata shigiya ita ma Allah ya kyauta wannan hadisi ne sai yana cikin Bukhari da Muslim ah afwan Bukhari da da da, da Tirmidhi وحدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم ابن عبد الله عن من حدثه عن أبي سلم عن أبي هريرة قال يتي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والذين يتشبهون بالنساء نبي الذين يتشبهون بالنساء نبي يتسيني وإن دود ما سين كما دماتا والمترجلات من النساء اللاتي يتشبهن بالرجال da mace mai sanyin abu irin na maza ita ma Allah ya tsine mata albarka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine mata wannan hadisi shi ma sahihi ne duk da zaka ji isnadin akwai akwai mubahami amma hadisi ne sahihi wa haddathana waqi'un an hisham an abiyi an zainab binti ummi salama an ummi salama anna nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha fasami'a mukhannathan akwai wani dan daudi wannan wanda na dabi'a ne haka Allah ya dace shi sai ana daga musu kafa ana dai kallon sa haka sai ya zama bararren bawa ne ana ce mishi heat ko mata bawan wani sabi ne suna abdullahi ibn abi umayya dan uwan ummu salama bawan sani bararren bawan sa sai yana shiga gidan ummu salama ana aikin shi ana ganin kawai he is innocent ba yi da matsala yana shiga tsakanin mata yana fira da su da sauransu sai annabi dishi yana yana yin wata magana wa huwa yaqulu abdullahi ibn abi umayya yana ce mai gidan nashi akhiha dan uwan ummu salama in yaftahillahu at-ta'ifa gadan in Allah ya taimake ku ranka ya dade gobe ka ci daifa da yaki dalaltuka alamra'atin tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi thamanin zan nuna maka wata hadaddiyan mata ya kamata a ce ka kama ta a matsayin baiwa tana tafiya da kaza da kaza yana siffantawa tuqbilu fi arba'in wa tudbiru fi thamanin yana siffanta wato abubuwa masu daukar hankali a jikinta kamar kafadinta da kirjinta da mazaunanta da sauransu ko mun gane kinaya ne akan haka malamai sun ta kokarin yin sharhin wannan kinayar kaman wato kenan da ake ganin shi kaman ta mace ashe namiji ne yana ganin mata kuma har su ba shi sha'awa wannan dan daudu da wannan dan luwadi ƙarya yake yi yana sha'awar mata ta ɗabi'a amma ya fandare wa ɗabi'a sani ko mun gane sai annabi gane okay ashe wannan da muke kallon shi cewa yana cikin ghayr ulul irbati minar rijali ashe ba haka bane gasha yana wasafa kaman kamannin mace da mafatin dinta sai annabi ya taka ya taka mishi burki sai annabi ya ce fa qala akhrijuhum min buyutikum ce a fitar da su daga gidan nan hasali ma ƙarshe annabi korar su yayi su uku yace su ban madina su koma alhima inda ake aje dabbobi wani mai sharhi ya ce inda suka koma din kusa da abiyaru ali ne a yanzu niqatin makka sai aka yi ta roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya hakuri yunwa za ta kashe su a wajen ba ba su samu abinci yace to shikenan ya halasta musu duk juma'a su shigo su ci kasuwa ko su nemi wanda zai ba su sadaka su koma wajen gari har zamanin sayyidina Umar haka suka rayu zamanin sayyidina Umar babu yadda ba su roƙe shi ba Allah annabi cewa ya soke musu wannan doka ya cewa tana nan a haka zamu lumuji cewa sai dai ku dinga zuwa kuna samu abin da za ku ci ku koma wajen gari to abin da ya kamata musu kenan in sun ki tuba sai a fada su daga cikin mutane sai a ga can kaman kaman mashi da suna angoku din nan ma gawar angoku Madina Zazzau can sayi din nan sai a aje su a sayi can kusa da kutare Allah ya kyauta maka ga sanan har har ma sai a kira su tarurruka na na yan siyasa ko a ba su takardar yabo ko a ce yayi wani humanitarian service wato ƙarshen duniya shi ne wannan muke gani lokacin da abin kirki zai zama abin banza abin banza ya zama abin kirki Allah ya kyauta wadda sana waki'un an isra'ila an alwalid ibn izar an ikrima annan nabi sallallahu alaihi wasallama kana la yadkhulu baitan fihi mukhanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya shiga gida idan a gidan akwai dan dauri ba zai shiga ba baya zama wuri ɗaya da wanda yake da yin daudinci وحدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم متشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال النبي صلى الله عليه وسلم ya tsine ma mata maza masu kama da mata da mata masu kama da maza wani wani lokaci can baya mata suka dauki wata muguwar al'ada wai sai mace ta dinka kaftani irin wannan da ke jikina da hula kube ta saka ranar sallah ta fito tana yawo a gari saboda rashin mafaɗi amma alhamdulillah ga wannan abin yayi sauki a nan cikin al'umma fa ga ta kana gani kaga mace wata ma har gashi yana fitowa ta ƙasan hula amma ita suka kube ta suka kaftani ta saka takalmi sandal tana yawo a gari wata ma ta mijinta ne ko saurayinta ko ganta jallabiya irin wannan ta usarai farasal ta saka har da irin dan rawan nan da usarai suke yi duk sun yi wannan yayin musamman a cikin campus a cikin campus sun dinga wannan iya shirya to duk wannan shine irin wannan tsiyar ai akwai rigan mata da aka sani dogon riga wanda an gani an san ta mata ne sai ki sai ki saka hatta wando akwai wandan mata akwai na maza sananne ne ga wanda ya san sana'ar tira wa da sana Muhammad ibn Bishr kala da sana Abu Hayyan an Yunusa an al-Hasan yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wannan isnadi ne wanda yake wato mursali ko la'ana la'ana min ar-rijali al-mutashabbihu bin nisa المتشبه بالنساء النبي يتسيني من نمجي مي كما ده ماتا ولا انا من النساء المتشبهات بالرجال المترجله da mace mai so ta yi kama da maza ta dinga shiga harka maza kamar ta zama ƴan kwallo kwallayan san wasan maza ne sai ganta ko tana kwalla a cikin maza wannan kaga ta zama abin nake wa da sana Abu Muawiya anil Hajjaj an Sulaiman ibn Suhaim an Sa'id ibn al-Musayyib an qala qala Umar radiyallahu anhu arba'atun yumsillahu alaihim sakhitan mutum hudu Allah yakan yi fushi da su da ya marece wa yusbihu alaihim ghadban haka kuma gari ya waye Allah yana fushi da su almutashabbihina birrijali minan birrijali minan binnisa minan rijali binnisa maza masu kama da mata wal mutashabbihati minan nisa'i birrijal da maza da mata masu kama da maza wa hadathana humayd ibn abdurrahman an hasan an ibrahima ibn abdul a'la an suwayd ibn ghafla qala almutashabbihatu birrijali minan nisa'i laysat minna mace mai kama da aikin maza ba ruwanmu da ita walasna min ita ba ruwanta da mu ta fita harkar mu bauta data wa hadathana bakr ibn abdurrahman qala hadathana isa ibn muktar an ibn abi layla an abdul karim an mujahid an amir ibn sa'adin an sa'adin annahu khataba mar'atan bi makka sarda abi waqas ya nemi auren wata mace a makka wa huwa ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya tare da manzo Allah fa qala sai yace laita indi man yukhbirni anha ina ma da ina da wanda zai bani labarinta fa qala mukhannathun yud'a hit sai wani dan daudi yace ana an atuha laka karka damu zan siffanta maka ita idza aqbalat qulta tamshi ala sittin in ta fuskanto sai ka rantse da Allah tana tafiya ne da shida wa idza adbarat qulta tamshi ala arba'in haka kuma in ta juya kaman tana tafiya ne akan hudu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce ma ara hadha illa mutanakkiran wannan fa shiga bultu yake ƙarya yake namiji ma arahu illa ya arifu amran nisa'i ya san al'amarin mata ta kadari to su goma fikihu sun cire wani fikihu mai tsada a nan wajen shi ne halascin a siffanta maka abin da baka gani ba ka saya ko ka aura zama na bai kora siffantawa ba ya gasgata cewa da gaske ya san mace mana mutum zai iya yana da wani kaya baka ga kayan bai turo maka da hoto ko ya faɗa maka a waya cewa ina da kaya iri kaza ko a turo maka da hoton mace ko a gaya maka irin siffata da kamanninta kuma ka amince ciniki ya faɗa saboda annabi bai kore yiwuwar wannan abin ba ya ma gasgata maganar shi cewa ashe kai ta kadari ne ban sani ba ashe baka da mutunci ashe ka san mata ko mun gane fiqhu ne mai tsada sosai aka kafta da shi a wajen wa kana yadkhulu ala sauda ya kasance da yana shiga gurin sauda matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fanahu an yadkhula alaiha sai annabi ya rashi shiga gun sauda radiyallahu anha falamma qadima almadinata nahahu da aka zo madina ma sai annabi ya hana shi fa kana zalika hatta imrata umara haka ya zauna an yi mishi nafiyu har zamanin umar fajahida ya dinga naciya shine jahida ya dinga roƙon umar Allah Allah don Allah a taimaka mishi wa kana yurakhisu lahu an yadkhula almadinata fa yatasaddaqa yawm aljumaa ana dai halasta mishi ya shiga cikin madina yayi dan abin da zai yi ya raruma abin da raruma ya dawo wajen gari ya ci gaba da rayuwa ba za a bar irin wannan yana yawo cikin al'umma yana kallon ƴaƴa da matan mutane ba ana mishi kallon ba matsala ashe matsala ne babba ba a sani ba wata ranar sai ya wata ciki tunda dai a ƙarya yake namiji ko mun gane yau baya cikin gari ulul irbati ko kuma kamar yadda ya ana ɗin ya je dinga ba abokan harkar shi labarin siffofin matan mutane ko a yanzu zaka ga ai dan Daudu galibinsu kawanci suke galibinsu su ne wakilan masu neman mata Allah kyauta sai matsallaka ibn abid duniya a cikin makarimul akhlaki yace babu silati min fada'il silatil arham daga cikin falalar sada zumunta حدثنا علي بن الجعد قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي أن يحيى بن سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر والصلة وحسن الجوار أمارة في الدنيا waziyaratun fil amali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace albirru biyayya Allah wasila da sada zumunta wal jawar da kyautata husnul jawar da kyautata makwabtaka umaratun fid dunya wannan yana raya duniya yana sa duniya ta yi dadi waziyaratun fil amar kuma yana sa a ƙara wa mutane shekaru wannan isnadi ne wanda yake mai rauni amma hadisin yana da yana da inganci ta fuskar ma'anarsa وحدثنا أبو بكر أبو محمد العتكي قال حدثنا ربيع بن سهل الفزاري ربيع ميرونيني دار قطن يرون تشهد الإمام البخاري أن جعفر بن محمد عن أبيه قال إن أهل البيت ليتبارون فيمن فيمن الله عز وجل أموالهم فإنهم وإنهم لفجر للي متانين جدا waɗanda suke taimakekeniya wa junansu ta hanyar sada zumunta yatabarrauna suna yi wa junansu zumunta ko mun gane sai Allah ya yaukaka dukiyarsu ko da mutanen banza ne innahum la fajara mutanen banza ne amma sai kaga Allah ya daga musu kafa arzikin su na ta karuwa saboda mene saboda sun kiyaye haƙƙin zumunta tsakanin su da ƴan uwansu da dangin su da baffanin su da kawunnan su da matan da iyayen suka aura da sauransu shi ma wannan isnadin yana da rauni saboda Rabi ibn Sa'al din can wa sana علي بن الجاري قال حدثنا شعبة عن أوينا ابن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكر وانا يستعدي نشي وان ديكي shi ma mai rauni abu abu abu dauda ya ruwaito shi eh abu dauda ya ruwaito shi amma amma hadisi ne hasan yace naji abubakar yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ma min dhanbin ahara an yu'ajjila Allahu li sahibi al-uqubati fi dunya ma ma yudakhiru lahu fil akhirati min qati'ati rahimi wal baghi babu wani zunubin da Allah madaukakin sarki zunubin da ya cancanta Allah ya gaggauta yi wa mutum azaba a kan shi a nan duniya. Ai tsallake ne? Ok, 210 ko? Wa da sana isa kuma Ibrahim makala da sana bin Ulayya an asma bintu Ubaid an Yunusa ibn Ubaidin kala kanu yarju'una al-murhika bil barri kanu yarjuna lil murhiki bil barri aljanna wa yakhafuna ala al muta'alli bil'uƙuƙi annara wannan isnadi ne kyakkyawa eh sun kasance mutumin da yake ma'abocin zunubi shine al-murhiq wanda zunubai suka danne shi amma kuma yana biyayya iyayensa yana sada zumunta akan tsammanta mishi tsira ranar alkiyama sannan kuma al-muta'alli mai bauta Allah wanda yake kula da ibada amma kuma shi kuma bil'uƙuƙi tare da kuma saba wa iyaye to ana tsoratar mushi azaba waga ɗan irin ɗan iskar nan nagari sun gano wannan karatu sai ga cewa na rabu da iyaye na lafiya kuma da wiwi a nan shi san da yake fata wannan magana yana ganin kamar shi bai da wata matsala yana da wani immunity kawai ya tsira ci na rabu da uwa ta lahiya akwai wani takaddarin cikin yan bandits din nan da malam yake ba mu labarin shi a ƙasar malam katina dr filin sanji ahmad ko ba filin sanji ko yake ba mu wannan labarin cewa mutumin ya kasance barran bai walidati biyayya ta gani da faɗe yake mata yana cikin wannan mashahuran ‘yan ta'addan na matsiyata kuma shi ma da abin da yake tukiya kenan cewa ai tana mashi addu'a tana mashi fatan alheri tana roƙa mashi Allah ya gafarta mai Allah ya sa ya shirya da haka shi ya san ƙarshen shi zai kyau shi a daina mai wa'azi shi ya san ƙarshen shi zai kyau saboda haka yana biye uwar shi yana sallah akan lokaci yana karanta Qur'ani yana karanta dalail kuma yana kisa wannan shine khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'ake duk abinda kake yi kokari zama cewa kana zaman lafiya da mahaifiyarka zamu zo mu karanta wasu asar anan gaba na wasu cikin sabai da tabi'ai kazira yanda suke bauta ma iyaye fada da Hausa yadda suke kula da iyaye musamman mahaifiya kai zama cewa baka da matsala ta bangaren mahaifiyarka ko yaye kana mata da'a kana mata biyayya kana mata fatan alkhairi kana kana mata godiya akan haihuwar da ta maka tarbiya zaka ga alheri sosai ah sai sake cewa wa da sana Ali ibn Ja'ad shine da muka karanta ko annabi yake cewa ma min dhanbin ahara an yu'ajjila Allahu li sahibil uqubata babu zunubin da ya cancanta Allah ya gaggauto da uquba ga mai yin sa fi duniya a nan duniya ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirati tare da kuma irin azabar da aka aje masa a lahira min qati'atir rahim fiye da yanke zumunta dama zumunci farko kuma shine iyaye ƴan uwansu matan mahaifinka abokan mahaifinka ƴan uwan mahaifinka ƴan uwan mahaifiyarka abokan wasa cousins da sauransu da duk wani da yake kana da karaba da shi wal baghi da kuma ta'addanci shine kisa babu wani ɗan ta'adda da yake gamawa lafiya ka kalla duk tarihi na da da na yanzu ba wanda zai ta'addanci ya kashe mutane kuma daga baya wai a ce ya zo ya gama lafiya babu shi a tarihanci mun karanta su da yawa a cikin al'ibar kuma waɗanda suke rayuwa a yanzu su ma ka kalle su kala ka tun da kan irin su mai tatsi ne irin su ojuku irin su mai sunan shi wancan na borno Muhammad yusuf da shekau dukansu waye gama lafiya kowa zai rayu ne cikin tsoro cikin damuwa kuma ya mutu a haka a tsiyace haka kuma waɗanda ake ta kashewa suke kashewa su ma 'yan zamfara ɗinan da dabin saboda ta'addanci ne akan bayan Allah Allah kuma ya yi alkawarin ba zai bari ba ba zai bari ka ci gaba zalunta bayansa ka tsira ba Allah zai iya yafe mutum komai da kai masa shi na laifi in dai ka tuba amma bai yafa haƙoƙin bayansa da ka ɗauka to haƙƙi mafi muni kuma za ka ɗauka na bayan Allah shi ne haƙƙin jini kisa tsara suka da makamantansu Allah ya tsare mu sai malam yace silatul rasul sallallahu alaihi wasallam da rahmi ga wasu misalai na yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sadar da zumuncin sa qala dasana muhammad ibn isma'il al-bukhari qala dasana abu asim an-nabil an ja'far ibn yahya an thawba ibn thawban wannan yana da rauni ja'far ibn yahya ibn thawban an ammihi umara ibn thawban قال حدثني أبو الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة ناغا النبي أنا ربا متاني ناما أجعرانة فأتت امرأة سيغا وتما تادت تيجوا تازو فبسط لها رضاءه sai sauke bargonsa da yake lallaɓa da shi sai shimfiɗa mata ya mata abin zama fa qultu man hadi sai manzo Allah wannan wace ce qalu sai aka ce ummuhu allati arda'at wannan ai uwarsa ce ta wajen shayarwa halimatu sadiya ce tana tsohuwa lokacin ta dattijuwa sana yana cikin sunan abi dauda wannan sana abu abdullahi da ijri kala sana abdullahi ibn numair kala haddathana yahya ibn sa'id an muhammad ibn munkadir kala istadana timra'atun ala nabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta nemi izinin shiga gun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa kanat qad arda'athu kuma ta taba shayar da shi falamma dakhalat alaihi kala ummi ummi yace lale maraba da mahaifiyata lale da uwata thumma basat alhari da'ahu faqa'adat alayhi sannan shin fada mata abin shin fari ta zauna akai sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah yake da wannan mutunci da girmamawa wa da sana ishaq ibn isma'ila qala da sana sufyanu ana abdurrahman abdullah ibn abdurrahman ibn abi al-husaini anna nabiy sallallahu alaihi wasallama wannan mu'dari ne atat khalatuhu min ar-raba'ati wata innasa ta fuskar shayarwa wato ƴar uwar ta shayar da shi kenan fanaza ridaahu an zarihi fabasaqahu laha wa qala marhaban bi ummi yace lale maraba da uwata wadda sanan hasan ibn yusuf ibn yazid qala da sana baqiyat ibn al-walid an ammar ibn abd al-malik ibn bahr as-saqqa an bahr as-saqqa an al-hakim ibn aban an ikrima admir abbas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan yana da rauni saboda baqiya da kuma umaratu dan abd al-malik suna da matsaloli yace annabi ya ce mamin rajulin barin yanzur ila walidayhi aw walidatihi nazarata rahmatin babu wani mutum mai biyayya ga iyaye wanda zai kalli iyayensa ko mahaifiyarsa kallo irin na tausayi illa kataballahu tilkan nazarata hijjatan mutaqabbalatan mabrura sai a rubuta mashi ladan aikin haji wanda aka karba wanda aka yi ba tare saban Allah ba qalu ya rasulullah wa inna zara fil yawmi mi'ata marra shi koda sau ɗari ya kalle su qala Allahu akbaru min zalika yace ai Allah ladan da yake bayarwa yafi haka sai dai wannan hadisi ne mai rauni kwarai da gaske wa haddathani Abu Bakr at-Tamimi qala haddathana Abdullah ibn Salih qala haddathani Layth haddathani Ibrahim ibn A'yan al-Ijli al-Basri an al-Hakam ibn Aban an Ikrima ibn Abbas qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace إذا نظر الوالد إلى ولده فسره كان للولد إتق نسمة إذن mahaifi ya kalli ɗansa sai ɗan ya birge shi to zai zama an bai wa yaron ladan ‘yanta wuya kila ya rasulallah wa in nazara fil yaumi salasmi'a sittina nazara ko da ya kalle su ɗari uku da sittin ƙala allahu akbaru allah ya fi haka ƙala abdullahi ibn sali wa haddasani bihi ibrahim ibn a'ayan wannan shi ma mai rauni ne saboda masu rauni a cikinsa da farko akwai wancan abin na ibrahim ibn ayan yana cikin masu rauni wallahu ala sai mu tsallaka zuwa abin nan almuntaka min makarimil akhmin kitabi makarimil akhlaqi wa ma'aliha na alkhara'iti wanda as-silafi ya rere shi kuma za mu tashi daga عشر على بس نعم gashi nan daga shafi na 80 ko inda yace babu min babi fadilati insafir rajuli min nafsi falalar mutun ya dinga yi wa kanshi adalci yi wa kai adalci shine in zaka raba abu da mutane kakka cince su in zaka yi magana akan ka kakka zuga kanka fiye da sauran mutane kaka ba kanka dama da tafi ta mutane kaka zama wato wanda kake dan nepotism mun gane kaka ba kanka dama ko ƴaƴanka ko ƴan ƴan jam'iyyarka dama tafi sauran mutane qala dasana abu yusufa يعقوب بن إسحاق القلوسي قال حدثنا محمد بن أرعرى قال حدثني سكين أبو سراج أبو سراج قال سميت الحسن يحدث عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي لا يستكمل العبد الإيمان حتى تكون فيه ثلاث خصال إيمان باوى بايا تكا حسيا تكا حالا يقول قلت سينتي وما هن منين يا رسول الله قال يتي الإنفاق على الإقتار ka iya ciyarwa alhalin kai ma kana cikin kunci al'ikitar ai aladdiq wanda yake cikin kunci ya ciyar wanda kunci bai hana kai sadaka ba za ka dinga cewa da Allah kun da mai mata kanmu muke yi ya zama kana cikin bin nan yanayi kuma da haka baka fasa bayarwa sannan wal insafu min nafsi da yi wa kai adalci wa badlu salam da yaɗa sallama kai wa kowa sallama wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda kake jin haushi wanda kake jin haushi ka kwaka mishi sallama wannan ya tabbata hadisi ne ingantacce yana cikin Bukhari kitabul iman wa dasana ibrahim ibn abdullah ibn al-julayd qala dasana muhammad ibn kathir al-ijli qala dasana muhammad ibn fudayl qala dasana abdurrahman ibn ishaq an abdullah al-qurashi an abdullah ibn ukaym qala qala umar ibn al-khattab man yunsifu an-nasa min nafsihi yu'ta adh-dhafara fi amri wanda yake mutane adalci game da kan kansa za a bashi nasara a cikin al'amarinsa wadzullu fi ta'ati ka kaskantar da kanka cikin biyayya Allah aqrabu ila albirri yafi maka kusa da tsira min at-ta'azzuz fil ma'asi fiye da aga kana kana kana ji da kai wajen saban Allah Allah ka tsare mu da haka wa haddathana Abbas ibn Muhammad ad-Duri qala haddathana ibn Adam qala haddathana Isra'ilu ana bi Ishaqa ana Abdurrahman ibn Abza qala Abdurrahman ibn Abza yake cewa kana Dawudu Dawud ibn Dawudu alaihi salam annabin Allah ya kulu yana cewa unzur ma takrahu an yuzkara minka fi nadil qaum fala taf'alhu idha khalawta duk abin da ka san baka so a fada a ce ka aikata kaza a cikin mutane to karka koma gefe ka aikata shi abinda ka san an fada a cikin mutane an ce ka aikata ba za ka ji dadi ba to karka koma gefe ka yi shi haɗinci misali cin amana ƙarya kaza da kaza da kaza duk abinda in an zo an fada a cikin mutane aka ce wane yi kaza za ka kasa jin daɗin rayuwarka za ka kasa zaune kasa tsaye to ko da ka koma gefe kar ka yi shi alamar kana wa kanka wato muraƙaba ke mun gani wa da sana ahmad ibn budai kala da sana abdurrahman ibn muhammad al-muharibi an da sana ibn abi khalid an abi amr al-shaybani kala yace abu amr al-shaybani yake cewa balagana anna Musa alaihi salam sa'ala rabbahu to kaga wannan shine irin hadisu bani Isra'ila da labari ya iske mu cewa annabi Musa ya tambayi ubangijinsa fa qala ay rabb ya ubangiji ayu ibadika a'dalu a cikin bayinka wane ne yafi adalci qala man ansafa min nafsi wanda yau kanshi adalci wa haddathana haka ne ko wa haddathana abu Musa Imran ibn Musa qala qala ba'd al-hukama أحق الناس بالإحسان من أحسن من أحسن الله إليه wanda yafi kowa cancantar da ya kyautata wa mutane shine wanda Allah ubangiji kyautata mishi idan Allah kyautata maka wa ahsin kama ahsana Allah ilayk kyautata wa mutane wa aulahum bil insafi man busidat bil maqdirati yadahu wanda yafi kowa cancanta wa mutane adalci shine wanda aka bashi karfi a hannunsa wanda yake da shugabanci yake da executive power to shi fi kowa cancanta ya mutane adalci domin yanzu shi Allah ya ba shi damar da in yana so ya zalunci zai yi sai dai Allah ne kawai zai iya kama shi fastadim ma utita minan ni'ima bi ta'adiyati ma alayka minal haqq duk abinda Allah ya baka na ni'ima kai kokari ka alkinta wanzuwa wannan ni'imar ta hanyar biyan godiyarta kamar yadda muka ji a cikin karatunmu na na na na qiyamul layl ko in Allah ya baka alqur'ani ni'ima ce godiya wannan ni'imar shine ka dinga karanta shi da daddare ka dinga aiki da shi da rana sai ya wanzu in Allah ya baka dukiya ni'ima ce godiyarta shine kai ta ciyarwa ba dare ba rana sai ta wanzu in Allah ya baka sarauta ni'ima ce godiyarta shine kai adalci sai ta wanzu me ya wanzuwarta ba wai zaka zama sarki har abada ko malami har abada ko mai kudi ha abada ba amma dai ambatan alherin ka zai wanzu ladanka kuma zai wanzu a wurin Allah shine har muka ji cewa ai ga annabi Dawuda Allah ya bashi mulki ya bashi arziki ya bashi kaza Allah ya mishi kirari yace innahu kana abdan shakura me yake yi yawan sallah yawan azumi yawan ibada har Annabi sallallahu alaihi wasallama eh bi shi aka haka shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma abin da yake kina yawan sallah har kafafun shi suna kumbura to haka duk wanda Allah ya bashi ni'ima abin da ake fata daga gare shi kenan wa haddathana Umar ibn Shabba qala haddathana Abdul Wahhab ana Abdul Hamid al-Thaqafi an Ayyuba ana Abi Qilaba anna rajulan Abu Qilaba yace wani mutum da khala ala Salman wa huwa ya'jil ya shiga gun Salman al-Farisi sai ya same shi yana dama kullu kamar na kosai ko na gurasa ko na abu makamancin haka faƙala ya ce ma haza ya aba abdullah me kuma wannan wannan aikin yaran gida ne yayi aikin bayi ne da masu aikin gida qala ba'athna khadima fi amarin fakarina an najma alaihi amalain shi wanda yake aikin yau mun aike shi wata sabga ne shine naga kana hada mishi aiki biyu ni bari na ji da wannan mana kana da yaron gidanka da ke wanke mota ya ba fulawa ruwa ya yi sassabe ya yi kaza kaza yau sai ka aike shi ta sabga sai ka yi sauran da kanka kanka zai kawai ka fito da kujera ka riƙe jarida ka sa wani ƙwanƙwamin gilashi kana kana kana mutane muzurai kamar wani walaki a sai ka tashi sai ka aiki sai ka rage mai aiki ka wanke motar ka da kanka yana daga cikin al-insaf alal nafs wato ka zama mai saukin kai wanda kake iya rage wa mutane wahalar da suke ciki min babil insaf har ila yau dai a cikin magana game da adalci malam yace wa haddasana sa'dan ibnu yazid al-bazzaz qala haddasana yazid ibn harun qala anba'ana al-hajjaj qala sami'tu talha ibn nafi'in aba sufyan yaqulu sami'tu jabir ibn abdullah yaqulu kuntu fi dhilli dari wata rana ina zauna a inuwa gidana famarra bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ga annabi zai wuce fa qala sai yace udunu matsonan fada nautu sai na matsa kusa da shi fa akhadha bi yadi hatta atabi ba'da hujari azwaji sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama hannuna ya tafi da ni har muka zo ɗakin wata matarsa ummi salamata aw zainaba yayi shakka fadakhala thumma adina li sai ya shiga ya kikinta ya kikinsa sannan sai ya ce shigo fadakhaltu sai na shiga wa alaiha alhijab ita kuma ta riga ta yi shiga mai kyau kawai abokanka za ka sai su ɗan dakata tukunna ko ka shiga mata su su yi shiga mai kyau sai ka su shiga in sai dole sai su shiga ɗin fakala sai annabi ya ce musu a inda kuma gada'un akwai kalaci algada shine mu a hausa muke ce ma abincin rana saboda adabiyan balarabe baya yin breakfast mu kiyaye wannan a zamanin da balarabe bai san abin da ake ce ma breakfast karin kumallo baya cikin al'adarsa cin abinci da gari ya waye sai dai dan shawon dan hasa kamar dan romo haka ko nono danye ko idan ci kwaranan dabino amma abincin da za a zauna a ci to sai rana ta take shine algada to mu kuma shi muke ce ma lunch annabi ya ce musu akwai abinci qalu na'am sai aka ce eh akwai fa utiya bi salasati aqrisa sai aka zo mishi da gurasa abin nan plate uku shi ne akarsa fawudi a ti bai na yadai aka ajiye mashi alanabi aka ajiye akan wato abin nan wata ma'ida faƙala sai ce amma inda kummin udumin gurasan babu wani mahaɗi ne ma'ana babu miya babu romo ba farfesu ba ƙuli ba mai da yaji duka babu wani mahaɗi sai suka ce ƙalu shay'an min khallin ce akwai wani ɗan ragowar horo-horo ƙala hatu shi ta ku kawo mana shi ƙala fa'utiya bihi sai aka kawo mishi fa'akaza ƙursan sai ya ɗauki gurasa guda ɗaya fa'udu abu bai na yadda sai ya ajiye mun a gabana ni jabiru ni da aka gaito ɗin nan jabiru ne ko? ya yi ɗan abdullahi wa ƙursan bai na yadda ya sake ɗaukar ɗaya sai ya ajiye a gaban shi wa kasarar ƙursal akhara ya karya ɗayan ko ba a nisfahu bai na yadayya yadayya ya aja rabi wa nisfahu bai na yadayya ya raba mana ɗaya da rabi rabi daidai wa daidai da baƙo da ɗan gida duka daidai da babba da ƙarami duka daidai haka manzo Allah sai sallama ga wannan shine adalci kenan kar a zo raba abu ka kwashi eh an ba da buhun shinkafa biyu a masallaci ka ce to na ɗauki ɗaya ko kuma ku ji da ɗaya ha ba jama'a sai saboda ne saboda ni nake kiran sallah ko saboda na sa list din sunan masallacin a cikin list wannan ai kaga zamba cikin aminci ne eh ba daidai bane ya zama haƙƙinka yafi na kowa yawa wannan hadisi yana cikin sayo muslim to kuma jiba tawali'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda yake ya dauki duniya ba a bakin kowa ba gurasa busasshiya din nan fa da kake rainawa wanda har yanzu alamar talauci ne cinta a ce ita kadai zaka ci cikin yunwa kake kuma da aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi masifa ba bai ta da kayar baya ba yace jama'a babu dan mahadi ne da wani ne kawai tashi zai ya kai duka ce ko raina da haka za ka kawo wannan abincin ko ya kama tsaki ko wata rashin rashin rashin tarbiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dibe musu wannan ba wasamitu aba Musa Imran ibn Musa ya kulu balagani anna Sufyana ath-Thauri su'ila anil muru'ati ma hiya an tambayi Sufyan ath-Thauri game da muru'a kunya al-kunya mecece ita fa qala al-insafu min nafsik shine yau kai adalci wat tafaddulu lillahi ta'ala bil inna Allah yamuru bil adl da kuma karawa mutane don Allah bayan ka adalci masu ka ƙara wa mutane fiye da abin da ka samu ya ce inna Allah ya murbil adli huwa al-insaf wal ihsanu huwa tafaddul shine ƙarawa wala yatimmu al-amru illa bihim ba a samun shugabanci da jagoranci sai da adalci sai da isani ala tarahu law a'ata jami'a ma yamliku wa lam yunsif min nafsihi lam takul lahu muru'a baka ganin cewa da mutum zai bada duk abin da ya mallaka amma sai mutane suka gane bai musu adalci ba ba zai samu mutunci ba da yana hula yare da an yi otiya shay'an illa an yi a kuda min sahibi mislu dai sama a haza muru ya ga mutum yana so duk abin da ya ɗauka ya bayar sai ya ci riba shi to wannan babu mutunci a ciki irin abin da 'yan siyasa suke dinna yanzu za a yi muku aiki za a yi kaza amma kuma abin da zai samu a cikin aiki ya ninninka abin da kula ku rabauta da shi na aiki 10% ɗin shi da zai cira zaga da haka mutane ba sa yabawa da aiki a ce ai duk kaza ne ai duk duk ƙarya ne ba haka bane saboda mutane sun fahimci ba a yi abin cikin muru'a ba Allah ya kyauta babu al'afu wa safi wa ma fi zalika min al babun ahwa da kau da kai da abin da ke cikin haka na falala ko lokaci yayi ne ka da gano to shikenan ani ban ganka ba to shikenan akwai na anan sallallahu wasallama ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله